بالله سميع العليم من الشيطان الذي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن إنسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ما تسلم من يقول عليه مرحبا حضرت أول من البركة masallacin dalil fala wurin da yau Allah mun sarki cikin rahamar sarkin kansa da ne wasu da ballan sai mana arziki cewa babban malamin mu Sheikh Muhammad bin Usman Abu Asim Allah ya kare mu da shi Allah ya kara masa lafiya ya kawo mana ziyara domin gabatar mana da lacca mai taken wurin sallah mai taken bayan Ramadan sirri wannan ne din kuma za a ji shi daga bakinsa muna roƙon Allah mu sarki ya ba mu ikon saurara da kuma amfana da abin da mu shiga gare shi kuma ba zan tsaya ɓata lokaci wajen da ce da kowa ya malam ba kuma ka'ida sanannen abu ba a sanar da shi duk abin da zan faɗa dangane da shi kun bi sanin wani abu mai yawa daga gare shi saboda haka Allah mai sarki dai ya sa mu dace ya ba mu damar da mu saurara saurara da fahimta shi kuma dama dai gurin sa ne gidansa ne kuma aikinsa ne Allah mai sarki ya ƙara kare mana shi ya ƙara ɗaukaka ya raya duniya kuma ya sa albarka a ciki saboda haka malam da farko dai muna ce da ke barka da zuwa sannan kuma muna maka barka da sallah da zarar kuma an dawo lafiya Allah ya ƙara lafiya malam Allah ya kare mu Usman ki arfa mu
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين كنا جيكوا وباجي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين bayan haka yan uwa musulmi a wannan masallaci na darul falah a wannan unguwa ta farawa a cikin wannan birni namu na kano majalisun da muke karanta littafin umdatul ahkam wanda kusan mun shekara karatun ya shiga cikin tama kula ba a yi to dalili kuma na san saboda aikin hanya da ake ta yi daga unguwar zuwa nan ya sa karatun dole kusan aka dan dakata amma dai kila hanyar ta bude ila Allah abin ya sake komawa ya ci gaba da doruwa a kan turba Allah ya sami wannan lissanin yi mutum mai sawa to samun yau rana ce ta asabar kuma ashirin ne yau da uku ga watan shida watan shawwal shawwal shine wata na goma yana cikin watannin hajji alhajju ashurun ma'lumat faman farada fihin alhajj fala rafatha wala fusuq wala jidala fi alhajj wama taf'alu min khairin ya'lamu Allah wa tazawwadu fa inna tattaba wata kunan albab can cikin sul bakara aya 197 to nake cewa watan shawwal ɗaya daga cikin watannin hajji kuma yau tsakaninmu da barin watan ramadan ko in ce ban kwana da ramadan ya kwana 23 kenan shekara ta 1444 kuma cikin baka yau 13 daidai ga watan bature watan shida afin watan biyar watan mayu 2023 to abinda aka zaba a yi magana a kai kunji bawan allah malaya ya sanar bayan ramadan sai ne kalmar sai ne bahaushe yakan faɗe ta hanya biyu ne wani lokaci yakan faɗe ta da zimmar kamar ka ce izgilanci to an yi sai mai ana faɗin haka ko? ba ta muke nufi ba sai mai kan zo ana nufin to menene zai biyo baya kuma wani daga na ko mai biyo baya to nan ne za ka hango bayan ramadan ya wuce to menene kuma kuma ce biyo baya to nan ne magana ce ramadan ne wata ne mai albarka mai daraja mai falala mai matsayi mai ciruwa mai cike da tagomashi wanda duk wani mutumin kirki baya wasa da damammaki da ke wata ramadan har ya zo ya wuce watan ƙorani watan ciyar da dukiya watan tsayuwan dare watan yawaita zumunta watan da ake ɗaure shedan a cikin wato kukumi a yi masa talaulautuwa an gane ko watan da babu watan da ake makur'ani karatu na ka'in da na yi irin ramadan watan da ake kame baki gabarin ci da shaki har zuwa lokacin da Allah ta'ala ya ce watan da a cikinsa aka saukar da ƙur'ani watan da duk dare mala'ika kan ce ya baghi alkhairi aqbil wa ya baghi sharri aqsir wallahi utaqa nake cewa to ko watan nan ya zo kuma an ga alkhairan shi kuma ya tafi ana cewa alamar ma Allah ya karbi azumin Ramadan ɗinka idan halinka ya canzu daga mai muni zuwa mai kyau bayan Ramadan wannan babbar alama kenan Allah ya karbi qiyam ɗinka da sallar da kai da komai naka alama ce amma bayan Ramadan ya wuce mashayin taba ne mutum ya koma ma ƙari ta yadda yake yi ko ana jiye mai tsoro ya sha wahalar banza ne kawai mutum yana cin riba a uzubillah ramadan ya zo ya haƙura ana shan ruwa ungulu ta koma gidansa na tsamiya shi ma wannan wani mugun adireshi ne kan cewa an yi azumin na ya karɓuka a taƙaice daga cikin abin da ke alamta cewa azumin bawa ya karbu ya zama halin shi wanda yake ba mai kyau ba ya canza ya zama nagartacce suka ce dalili saboda Allah ya faɗa a aya ta 183 a cikin sura ta ainihin biyu al-baqara ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum la'allakum la'allakum to wannan ashe hikimar wajabta azumi saboda ijadu malakatit taqwa ya kodanda suka yi imani an wajabta muku azumi yanda aka wajabta ma waɗanda suka zo gabanin la'allakum da fata za ku ji tsoron Allah ashe kenan hikimar wajabta azumi a samar mana da hali na takawa to ai ita takawa kuwa ai ba a ramadan ta tsaya ba ko kuwa tunda hikimar shine mu samu takawa to darussan da muka samu dake haɓaka takawa idan watan ya tafi sai mu ci gaba da gini a kai to sai aka wayi gari mutum ya koma ayyuka marasa kyau a a a abin tsoro ne anya azumin ya karɓi kuwa shi yasa muka ce bayan azumi kuma sai mai sai ibada to da farko tukun da azumi dai mun koyi kamewa gabarin ci gabarin sha gabarin bukata irin ta sha'awar jima'i tsakanin mata da miji da rana tun daga hudowar alfijiri zuwa faduwar rana wannan juren yunwa din wannan haƙurin wannan gani ka kau da kai din to ana son ka ci gaba da yin irin shi ko da ba a ramadan din ba misali akwai azumin nafila akwai azumin sitti shawwal a cikin hadisin imam muslim hadisi mai lamba 164 hadisin abu aibal ansari manzon allah ya ci salama man sama ramadana kuma atba'ahu sittan min shawwal kana kasiyami dahar au kama qal wannan hadisi ne ta cikin sahih sahih muslim duk wanda ya azumci ramadan sannan ya bibiyar da kwanaki shida na shawwal to kuma ya azumin shekara ne dalili azumin ramadan kwana 60 ne afon kwana 30 ne wannan 30 sau goma zai baka nawa 300 kwanakin shawwal shida shida sau goma 60 to kuma adadin adadin kwanakin shekara nawa ne 360 ka gano wani irin mathematical formula ne muka samu daga karantarwar manzo sallallahu alaihi wasallam ba shi kenan yin wannan ba karamin alkhairi bane yin wannan azumi nake cewa mun koyi wannan ga azumin annabi dawuda alaihi salatu wassalam kana yasumu yawman wa yafṭir yawman kuma ta da masu cewa ai wannan azumin su shawwal ai bai inganta ba imamu na mala ce kaza Allah ya akil karim hadisi ne da muslim ya ruwaito a aya cikin isnadin akwai wani mutum sa'adu ibn sa'id dan uwan ya ibn sa'id al-ansari muka ce da kuma sai me ai mai raunin toce fuska ne rashin kwarin hadda to kuma sai ne an soke shi ta fuskar jahala ne ko ta fuskar adala ba wannan ba ne kuma sannan hadisi ne yana da injibari kana munjabiran mu'tadid ya'tadid ta hanyar shawahid da mutaba'at nasai ya fitar da shi saka hadisi ne tabbatacce kuma imam muslim ya fitar da hadisi a cikin sahihu muslim ba cikin mukaddima shi ba misali kuma muslim kan da imamun nawawi ya faɗa ya ce bukhari da muslim suka ruwaito sai ce mai fi sahihaihima allazaini huma asahhul kutubul musannafa ba ka ya faɗa ba mafiya ingancin da aka fita a shekenan ya bi gabi ne sanin me yasa ya ruwaito wannan hadisi na ainihin sadaqa sa'id ko da malamin sa bukhari bai ruwaito ba haduwar musulmi akan ingancin abin da ke zulfa ya isa ka aji magana magana imamu na maliku Allah kara masa rahama malikiya da suka zo babu sai aiki da ita ba suka ce makasudin imamu na malik na yin azumin na kar ayi azumin saboda wani kada wani jahili ya dauka ana cikin ramadan suka ce inna mutaakhiril malikiya lam ya'malu bi hadha ar-ray li'anna al-illata zalat dalilin na wannan tsoron babu shi yanzu nake cewa ramadan daga cikin abin da muka koya akwai azumi yanzu muna azumi wani sai ka iske da shi da ya yi azumi sai ramadan ya baya na fila baya litinin ba alhamis ba azumin annabi dawo ba azumin ayyamul bid da kwanaki uku a kowane wata haka azumin ranar arfa zai zo bayan yi to kai wani irin mutum ne ko ina durus ramadaniya da ka samu ina gwagwagon nema man kai na kai illa yana ta tsaya baka san ya tabbata ba ranar lahira Allah zai ce a kawo sallah da ita za a fara yin sami bayan magana kan jini idan sallar mutum ta cika yadda ake bukata ya hai Allah ta samu hai idan sallah ta samu gyaburi ta samu tasgaro sai Allah ce a kawo nafilfilin sa gani daga cikin hada nafilan azumi to ba ka yi ta ina za a maka gangandawa ɗin ta misali kenan bayan azumi sai me eh sai mu ci gaba da dorawa ai ai magana ta kare dorawa kan me darussa ramadan ad-durus ar-ramadaniyya min ad-durus as-siyam kuna fahimta ta saboda haka yanzu misali yau shawwal duka duka saura sati ya kare in ma zai cika kwana 30 kenan in ba ka ba sai ci kwana nawa ne kwana shida in yi nisan yadda ramadan ya yake da misa ba za ka yi ba ko dai ka yi a cikin shawwal goma farko ka yi biyu goman tsakiya ka yi biyu goman ƙarshe ka biyu ba ka yi shida ba kalas a takaice ba a wasa da dama na sha faɗa a hausa in ka samu dama ka dama katta dame kuma ka damu in ka samu dama ka dama don kada ta dame kuma ka zo ka damu to kuma ga daman ka samu kana da rai kana da lafiya kana da kuruciya kana da every opportunity na ka yi da zama za ka yi sakaci ba maza ba da rama ba na'am daga cikin darussan da muka koya a watan ramadan mun kai alƙiyam sallah ba wasa ita kuma sallah ina ce sallah nan kusan ne babu lokacin da ake yawan sallar nafila ilar ramadan haka ne ko ba aka bane to ba ma wannan ba duk masallatai kan yi cikan kwari da asubahi a watan ramadan na yi imani wannan masallaci namu na darul fala musamman goman ƙarshe in ka zo wannan masallacin da asubahi jama'a na cika ko ba sa cikawa to haka tun masallaci su ne daga cikin albarkatun ramadaниya ilahi rabbaniya samawiya la sharqiyya wala gharbi to amma abin da zai baka haushi abin haushi nama na jan kare madadin kare ja nama ramadan na wucewa sai kaga wannan adadin ya taqallas ya taqahqar ya tadahwa me ya faru ne wasu komajin su baya tashi sai ramadan ya zo muna kiran su almuslimuna ramadaniyun su musulmai ne kawai na watan ramadan domin muka ce la ta kuno ramadaniyina faqad walakin kuno rabbaniyin walakin kuno rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun sallah na daga cikin abin da ya kamata mu ƙara zage damtse a kanta don cikin ramadan mun koye ta sosai babu sallah Allah ya magana kanta a ƙur'ani da yawa wa aqimi salata li zikri ya gaya ma annabi Musa ya kai Musa ka tsaye da sallah fa dan tunawa ta annabi Isa dan Maryam alaihi salam Allah ke gaya mana a sura mai lamba 19 Nabi Isa yana cewa wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayya bai amince sallah ba Allah ya min wasiya da na yi sallan ba da zaka Allah ya yabi annabin Allah Ismail ya ce wa kana ya amuru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih mardi Allah ya ce me wa zakara swa rabbih fa salla ya kuma ce fa salli li rabbika wanhar ya kuma ce inna salata tana anil fahsha'i wal munkari wala al-akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un nasoshi da yawa kan sallah na'am kuma ya tabbata hadisi gangariya farkon hisabi ran lahira da sallah zafa na fada amma hadisin as-salatu imaduddin bai inganta ba wannan sallah ce jigon addini eh nan haka ne lakin wala yasih a matsayin riwaya tabbatacce sai ibn ali cikin asar yana cewa babu sallah ga makwabcin masallaci cikin masallaci bai inganta hadisin annabi bane amma asar ne ya tabbata daga bin sayyidina ali an gane ko hadisin da ke cewa duk mutumin da kuka ganshi ya nace wa masallaci to ku ba da shaida yana da imani bai inganta ba wannan hadisi na faɗe shi ne saboda munasaba kawai amma suka ce ma na da kyau lakila sai saboda hadisin darajin ibn abi sam wa mudaf saboda ka ƴan uwa masu daraja bayan ramadan sai me a mu dage ma ainin azumin na filfili mu dage masallah ita ce haskenka a kabarin wallahi billahi ta'ala yau sai na marar ya yi lo'akidil kalam mai rike sallah zagin shi da annuri a fuska a dalilin goshin da yake ajewa ga ubangiji simahun fi wujuhihim to ramadan duk ya karantar da mai wannan musamman sallar da ke nufi na kiyamun lai saboda ai ba a tsammani da baka ba sallar farilla ai da yawa wallahi akwai wanda tun da aka fara ba su bar sallan nan na tarawih ba har ramadan ya wuce to bai kamata wannan allurar ta ci gaba da maka zakudo ba ta ci gaba da tura ka gaba ana barin su sai ka koma baya kuma na'am sallah cikin dare ka kasa dare gida uku kaso na farko ka ɗanyi bacci ɗaya ka san kana da iyali ka ba su ɗayan kuma ka yi ta sallah har dab da gudun alfijiri sannan ka tsaya kuma ka dinga istighfari wa bil asharihum yastaghfirun mun kai wani a ramadan bukar ai sakaci da sallah musamman sallan nan a ce da ke sallar juma'a يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة للصلاة للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فتل الجمعة كنان آية ترى كنان daga cikin abin da muka koya a ramadan rashin wasa da sallah sallar duha ko da raka'a biyu sallar tarawe na son ce sallar wutiri da raka a talfajar duk a dalilin haduwa a ramadan mun koyi wannan abu na uku mun koyi dage makaratun ƙorani a ramadan za ga 'yan baiwa ana jin sallah ba a duba ƙoranin amma ko salli an yi kuskure za ka ji an gyara maka ya sala akwai limaman da in ramadan ya karatu sukan yanke su koma su dinga muraja'a a yi mahadda washi washi ka ji karatu na fitowa dimirmir yana sauka kamar ruwan sama da ke sauka akan ainihin fulawa da ke da bukatar a sha da ita sai ramadan daga yaro dan sha uku ya wuce yana jan mutane sallah subhanallah ka ji ƙoranin malam yana jijjiga shi yana zun da hawaye kitabullah barin gaya muku akwai wani mutum da daɗewa yau fiye da shekara ashirin na jin ya rasu yau mutumin nan ɗan ƙabilar urhobo ne ba musulmi ba ne a unguwar lawansan a lagos na aidi araba na muku magana wajen 1997 ko 98 mutumin nan sai ya musulmi mai kudi ne injiniya ne dan kabilar orbobo a delta state ina cikin malaman da aka gayyata saboda murnan ya musulunta danginsa sun ke ce ina na gaskiya a lokacin ban san mai biyu baya kuma game da musulunci shi da muka bibiyi makasudin musulunci shi kun san me sa musulunta yana da talabijin a falon shi kuma yana kallon sallar tarawih da ake nuna wallahi a harami sai ce shi ya sa ido yana kallon lallai wannan shi ne shugabansu liman ɗin kenan this must be the leader kuma yace sai ga ana karatu yaga mutane suna kuka ce yaga kowa ya tsaki da yace ghairil maghdubi alaihim waladdallin irtajjal masjid bima bi amin yace now wait a minute muka ce na ƙor'an bidis ya ce ga wani tsoho ya ba shekara tamanin baya ƙor'anin na girgiza ce kai wannan ba dainin karya ba ne wannan yin dalilin musulunta wannan mutumin ramadan ƙor'ani khushu'i tsayuwa sallah as'ad 97 ke ya amsa suna abdulmalik omeni ya rasu kamar da na faɗa allah sa ya mutu a musulunci abinda nake cewa idan har wancan mutumin da yake kafiri ne ramadan ya zabarar da shi albarkacin sallah da natsuwa da ƙur'ani to kai da kake musulmi kabiran an kabirin kai da kake musulmi wa walidin wa ma waladafa sannan kana wasa kina wasa kuna wasa samari matasanmu da 'yan matanmu sai ɓata lokaci a tiktok ana shirme a instagram wayar akwai 'yan matan da ke daukan hoton tsarici suna nunawa bayan mun fito daga darasin ramadan an tsarkake mu an wanke mu ka koma shan taba wai a samu waɗanda sun mai da satan waya bala'i a kanan nan yanzu satan waya da satan babura duk bayan ramadan har akwai masu zuwa da kurkura a masallatai in ma ka ɗaura babur ɗin su kinki masa su gudu miskinai lalatattu almajiran shedan ina rabon ku game da ramadan kash kun cuci kanku kun zalunci kanku mun san wanda ya nisa baya jin kira muna fata Allah ya sa ku ji kira din ku gane kuma problem din ku daya abinda kuka dauke dinnan ko kun tuba Allah baya karban tuban wanda kuka sace sai kuma yana mai kayan shi shekaran ji ake balla bai wai cikin irin waɗannan gafalallun yaran a can wurin yake ce wai tsakanin asibitin aminu kano da masallacinmu na sahaba wai ya sace babura sun kai hamsin kuma ce da wannan ya je aikin hajji da shi ma ƴaƴarsa aure kuma da shi ya gina gida aka kai shi gun jami'ai wai ashe kungiya ke gare su suka yi kutu-kutu suka fito da shi wace al'umma ce wannan ayi ummatin hali ina ta sirri ramadan din ina ta korin wasu wallahi ba su ɗauka ma lahirar nan gaskiya ba ce aika aikansu shi yasa Allah ya ce a ra'aitan ladhi yukadhibu bid-din ko ka san wanda ke cewa kiyama ƙarya ne ba ka san shi ba sai ce fa zalika alladhi yad'ul wanda ke hankade ke tura maraya ashe aika aikan mutum kan nuna cewa bai ma yarda da Allah Allah ka tsare muka kare mu to wancan bawan Allah ka dubi abin da ya zaburar da shi ya ka musulunci a lokacin saboda ka nake cewa inda ce bayan ramadan sai ne sai mu ci gaba mu dore mu dage kan abubuwan da kuka na alkhairi a watan ramadan daga cikin karatun qur'ani al-imam ibn rajab al-hanbali a littafin shi mai suna lata'if al-ma'arif sai da ya babi babi da ke magana kan sunnatu salafi ramadan yanda magabata suke irin ramadan ya zo kuma in ya wuce ba ya ce imamu zuri in ramadan ya zo yana saukan ƙur'ani kullum bayan kwana biyu ne yakan ce na aje komai in ba ƙur'ani ba saboda in ramadan ɗin ya wuce zai ɗora ya ce ƙatadata ibnu da'amas saddusi shi kuma shi duk sati yana saukan ƙur'ani rayuwar shi gaba ɗaya duk sati amma yin ramadan ya zo ya salam duk bayan kwana uku ke saukan ƙorani in goman ƙarshe kuma ta zo durana sai sauka kwanaki goman ƙarshe yana da hatama nawa kenan to wanda ya riƙe irin wannan ramadan da wuya ya wuce ya kuma koma harba tsaliya da hayaniya da shi to zai na tilawa ƙuranin ta mutum ɗin akwai ina mai da hankali na'am ya idan ramadan yana da wani karsashi na musamman yana da matsayi na musamman kamar in ya tafi ya tafi da kwarjinin shi ne da haka ne sai ka iska ta masallaci sai fara rawa ya fara rame a cikin wannan wata na ramadan kake da dare lailatul qadr khairun min alfi shahrin har za ka ga mutane in aka ce ga ainihin daren 27 ya salam ka'aba sai ta yi cikakkwari daga makwabtan saudiya daga kuwait daga qatar bahrain a motoci suke zuwa ba matsaka tsinke saboda wannan dare ya zo kuma a daren ne allah ke yin abinda in ka so ka ce bajin fiya yufraku kullu amrin hakim amran min indina tun cikin sura mai lamba 44 ad-dukha wani zai arziki wani zai mutu wani zama kan a cikin wurin yake misali ashe abin da aka kasafta za ka samu a cikin kwanakin da ke zuwa baya kuma sai ka kuma kana ta bacci ma za ba a da ramadan bayan ramadan sai mai sai aiki sai mai mu ci gaba da da'a sai mai sai hakuri sai mai sai tawadu sai mai sai cika mudu a kasuwa sai mai sai sarrafa ido gabarin kallon haram sai mai sai yawaita nafilfili sadu zumunta zuwa makabartu ana gyara saboda gidan muke tsaki ma za ba da rababa daga cikin abin da ya kamata mu dora ba ramadan akwai ciyarwa saboda na tabbata kudin da ake kashewa saboda a ciyar da waɗanda suka yi azumi to ba a kashe irin wannan kudin ramadan ya wuce to wannan hali mai kyau na ciyarwa bai kamata a ce ya tsaya ba Allah ka ba mu hali na yi ka ba mu dukiyar ka ba mu yalwa sannan ka ba mu zuciya matsala ce ta samun abu guda biyu samun dukiyar da kuma samun zuciyar da ta da za ta yi wani ya iya samun dukiyar an ba shi da zuciyar wani da ka gan shi kuta yaumin ne amma yana da zuciyar da miliyoniya ba shi da shi bayan ramadan sai bayan ramadan sai mu ci gaba da tsara gaɓoɓi gaba da haramun hannunka kare kai ga abin da bai halatta gare ka ba ba kai ba sa abadan saboda Allah ya sa soso da sabulu ya wanke ka a ramadan ya kamata ka ɗore har ka jira wani ramadan in kana da rai in ku ka tafi ka tafi a tsaftace a wanke a gyare a gyatti na'am ماذا بعد رمضان bayan ramadan yi kokari ka dasa ma kanka neman halal karka ci haram je kai kasuwanci je kai noma je ka bude business center markas tijari amma a kul ka shiga harkar sace-sace yahoo yahoo boy 419 da masu hakimin akan su sace kudi amfanin mai zai ba bayan ramadan sai mai a yawaita zuwa taɗi da 'yan matan da za a aure su amma ku kiyaye magana ta da kyau abinda nake nufi a yawaita ɗaura aure samari ku tashi ku yi aure abinda nake nufi a yi aure saboda shi aure yakan baka abin da ake kira immunity kariya hasana mana'a daga kallace-kallace na banza aure kan baka dama ka je gun matarka abin da ya ja hankalinka a waje a gida Allah aje maka shi to menene abincinka an kintsa maka an tanada maka a gida ba ka bukata ka je otal amma in kai ce fa ne ba kuma za ka tafi ne ka iske butarka an cika maka da ruwa gunkunce ka a gyare a tsaftace in ka gamu da ta kirki in kai maka zama na kirki kenan misali saboda ka yani matasa a tashi a yi aure kuma a hanyar neman auren nan ku binciki nagartattun mata salihai kirkaka daɗaɗa natsatsu hijababbu niƙababbu ware da gaske yau ka je ka auro 'yar zara wani cincin gal akan titi wanda ba mutunci lalalala haka ke ma ki tabbatar da wanda za ki aura nagartacce ne kacce da ki auro mai yin aski sai ka ce kwando masu ask down bai da jikin safi ne masu zuwa sallah ba sa mutunta sallah su zo da wani singilin in sun daga ga hamacin safi ne laya sun samari ba kuma mutunta sallah wallahi bayan ramadan sai ne a yi aure a kiyaye dokokin auren a kuma zauna lafiya na yi magana kan wasu daga cikin matsalolin aure wajen guda talatin da shi kawo ma aure cikas ba zan kawo su duka ba amma daga ciki akwai kabilanci wani kabila ne ba za mu ba shi yan ba in yana da imani ta in yana da imani labari sai aka ce ga balarabe bakwarai shi kafiri ya zo neman auren yanka ga in yamuri mumini taƙi hafizin ƙorani a hanyar za ka yi na ba da misali to ina nufin cewa ƙabilanci na daga cikin abin da ke cutar da aure yana cikin mawu'i na bayan ramadan sai ne daga cikin cutar da aure na biyu miyagun ƙawaye ke yakin jikin kunshi a ɗakin aure ba ki jikin yi ko da certificate ɗinki ba nc kawai je ki yi digiri in ya faɗi ya mutu ba yiwu mutuwar a kan maza kawai take kullu nafsin kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور mutuwa tana kan kowa yanzu ke baki je kin yi karatu ba in ya mutu ga aya ya ce baiwar Allah mutuwa tana kan ina nufin wannan daga cikin abin da ke kawo cikas na uku gulmace gulmace duk bayan ramadan amma kina gulma ba zama lafiya da mijinki na sha ba da misalin wani abu da ya faru na karanta shi ne ya faru wai wata mace da niƙabin ta ta zo tana kokawar hawa mota bas za ta je gida wani bawan Allah da ya ganta su ci a aiwance ce ashe matar makwabcinsa ce sai ga ba daidai ba ne da niƙabi da wannan mutunci a ce tana kokawa da katin shiga mata ce wance zo barin kai ki gida ya kyauta? ku bani amsa ya kyauta ya tsayar da mota shi abinda ya hanga da nikari kina kuwa da mutane sai ya bude kofar baya shigan kai gida shi manufarsa ya kare mata mutuncin wannan nikabi da hijabi tana kuwa da maza yana kai ta kofar gidanta ya je ta tafe shi yanzu ya kyauta? saboda yake kun ji magana ta dire ba? wai yana ajiye ta sai wata mace ta leko sai ta ɗauko waya sai ta gaya wa matar wannan mutumin kuki mai da hankali na gan shi yana bin mata yanzu ya soke wata ita kuma ta ce to ina ruwanki ma sha'anuki ma da khaluki ta ce munafuka gulmawiya ta ce kika sani kila matashi ce ta biyu a wani gidan kika sani yar uwarsa ce kaga يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فارتدوا على ما على ما فعلتم سورة 49 آية لما شدك kaga sai ta ɗibi ƙasa ta watsa mata a fuska nake cewa duk bayan ramadan ana samun masu irin wannan hali gulma to yana cikin abin da ke kawo mu aure cikas na hudu daga cikin cikas din aure rena alkhairin juna duk cefanan da miji ke kawo baki taba gode mai ai ya kamata ko da hikima ke ce mai gida wallahi kana mana goma ta arziki Allah ya saka maka tare da wajibinka ne mu me zamu ce da kai duk abin da muka bukata sai mun ci zai ji daɗi wallahi zai murna zai rungume ki kira matin shi ce Allah miki albarka haka kai ma ka ce mata wance ni ban ga irin ki ba girkin nan naki na daɗe ban ci abinci mai kyau irin shi ba kuma ko da ba gaskiya bane ita ita ya mace sun ce hiya bintul kalimat tayyiba sai ka sihirce ta da magana mai kyau kuma mace ta ki jinin ta yi abinci da kici ko ka caccakala ba ka ci ba to ka mutunta ta to ina nufin rashin sanin alkhairin juna kan kawo ma aure cikas kuma bayan ramadan hali na gari irin ya kamata a ce duk muna tafi wani abu na gaba da ke janyo haka matsalar aikin boko aiki a ofis mun daɗe muna kallon wannan a matsayin ɗaya daga cikin abin da ke lafutar hancin zama aure ga wasu mata it's a challenge the working class wani mai gida i'm going to office ka saba jaka ta tafi ta je a makare oganta a ofis da mata tsawa me yasa kika makara eh sorry sir wallahi mai gida nake cikin ga ki zabe aure ko aiki wannan ba wulakanci bane ina nufin wannan ma matsala ce da ke takalar rayuwar aure me yasa na shigo da shi saboda an na magana ne menene bayan ramadan to ai rayuwa gaba da muke kallo kuma na shiga cikin bangaren rayuwa din na faɗi nawa kenan ba kwa bi na faɗi nawa biyar na shida daga cikin abin da ke kawo mu aure cikas na fata an gane ko wato miyagun makwabta abu uku na taimaka ma zaman aure ya dore zaben miji na gari zaben matar aure ta gari sannan unguwa ta gari muhimmin abu ne sannan makwabta na gari waɗannan guda hudun rukunan ɗorewar aure ne daidai wa daida har ma za ka iya samun damar aiwatar da mai muke nufi da maza ba da rama ba to ka ɗauki abu biyu unguwa ta gari ya za ka je ka zauna unguwan nan gaba makwabtanka na gaba yan giya baya yan giya na mahaka ya za ka da yayanka da tarbiyya sannan kaddara ko da unguwa ce daga amma kuma makwabtan ba su da kirki shi sa na koro wannan ne a cikin gabar abubuwan da ke haifarwa wato aure cikas duk ƙarƙashin magana akan mai bayan ramadan sami saboda gaba ɗaya karawa nake buga kuna fahimta ta na bakwai daga cikin matsalolin aure wani abu ne za ku yi mamaki shi mu'amalar bashi tsakanin mata da miji wance ba ni bashin ka ba ta bashi wajen biyan ta kuma sai a dinga karaya sai ga abin yayi muni har wani lokaci ga an kai kara ta yaji misali ba ka da dalili ka ci bashin matarka ka ki biyan ta kai ƙega da magas ka hana ta an yi magana ka ce to wa yake ce ba yau ce ba ne ba wajibi a wani ma ya ji ba ɗinka ne ce ba ne misali ita kuma kudinta a wani majibu ka ba ta kayanta ne misali ko ne da hanyar su misali to wannan zai ga ya kai ga jallin abin da ba a bukata wannan na gaya muku a taƙaice kenan sannan kuma sai in sake ɗorawa kan wannan daga cikin abin da muka koya saboda na shigo da magana aure saboda daga cikin abin da ramadan ya karantar da mu akwai ce da dukiya mai yawa ga iyalanka ma farfesun kifi farfesun kayan ciki kaza ɗan shi yani ga mai hali to bai kamata ba ramadan kuma ka zama kankabo ka rike hannunka ba misali daga cikin darussan da muka samu a ramadan akwai wato ibada zuwa umra a watan ramadan wannan babban abu ne ya tabbata a hadisin su suna cewa umra a ramadan na daidai da hajji a wata ruwaya ta'dil hajjatan ma'i to mushkilar ita ce sai ka iska mutane sun biya kudade maɗuɗai kudade masu nishi su tafi aikin hajji amma su yi abin bayan da annabi ya karantar ita kuma ka'idar ibada tana bukatar abu uku farko an ce ka yi na biyu yaya ka yi jagoranka shine manzan Allah ko son zuciyarka na uku danwa ka yi هذه شروط ثلاثة لا بد من تحققها وتحقيقها إذا ترجو أن تكون إبادتك إبادة متقبلة عند الله رب العالمين dole an ce ka yi ne misali umra Allah ce ai umra ne ya ce ina ayar wa atimul hajj wal umrata lillah aya 196 cikin bakara to ga kenan kana da dalili Allah ce ai sallar juma'a ne يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم سورة 62 آية أخرى كينن إتا إبادة أنتي كي وسيك إسك متاني جسنا أبو دكا har na yi wani tsokaci a hudu ba shekarun jiya ajiye ne ma kai ko sai ka iske mutum in yi je umaran nan ya fa kare ya cire kayansu na ihrami ya sa kayan gida kuma sai ce bari in je in yi dawafi na nafila sai je ya ɗauko tuwafin ihrami ya sa ya daushe ka ba sun sun kafa doka in dai har ka riga kayi dawafin ka kayi dawafi na umra to ba a yadda ka je farfajiyar ka'aba ka yi dawashi za a bar wanda ya zo da irami ne saboda tsammanin su da yan umara ne kai kuma ka daga kayi sai ga mutanenmu da yawa sai su ji can sai ga wata tawaga sun kama hanya da suka hango ne ai ga malam sai muka zo muna ce ina za ku tafi Allah za mu je mu yi umara ce umara wace iri kun riga za mu yi dawafi ke kun riga kun yi wasu ala mun yi umara ce to dawafin ku dawafin ungulu da kan zabo ne dalili su a dokar sun ce mutum ba zai je ba to kai da mana kai biya ma in za ka ka je ka yi a sama sannan inda za su tambaye ka dan Allah wannan dawafin umra ne me za ka ce halanta ai ba sani ba to shi Allah bai sani ba kuma har ka zo gidan Allah kasar Allah ka zo ka yaudara a nan na maku misali ne ba to nan umrar da muka samu a ramadan to ta yaya za ka ci gaba da ɗorawa ita umra ba ta da lokaci yayi yanzu kana iya ɗaukar jakar ka je ka yi umra ka dawo misali ma za ba da ramadan bayan ramadan mun koyi tausayi don da yawa a kodin suke zuwa gidajen marayu da gidajen masu taɗin hankali irin su tori hall jika tudun maliki za ka yi mamaki Allah ya ku yarin yadda muka taba zuwa ita ba ta so ta bar tufafi a jikinta maliki saboda ɗaya kuma in yana tafiya in ya tinkari wannan ainihin karfin wannan fitilar to aka sai ji ya dake shi tuku sannan ya faɗi ba ilaha illa wani kuma abin da yake ci da jasa ne astaghfirullah akan hukumullah Allah bai maka haka ba ya baka hankali to daga cikin darussan Ramadan mu dinga kai musu ziyara ƴan uwanmu ne da suka gama da larura daga ciki bayan Ramadan mu je gidan kurkuku mana daga wannan masallaci mu tsara liman ka tsara mana ziyara zuwa asibiti malami da kano jama'a ce ta musulmi mun zo daga masalan darul fala misali ina ba ku misali a farawa mun zo mu duba Allah ta da ka faɗa ku ga musu magana mai daɗi ne shi mara lafiya fa in ka zo ya ganka a tsaye yana kwance yana kallon lafiyar nan kamar kambi ne a kanka zai fata ina ma nake da wani lafiya Allah haƙuwa so yake ji na tafiya Allah ya hana tafiya saboda hikima ta shi to ramadan ya karantar da mu wannan tausayi bayan ramadan fa mu dora akan wannan abu ramadan ya karantar da mu wani in yayi tafiya babu abincin buɗe baki a gidan shi akwai na kirki da kan kai buhun shinka Allah ko kwano ka ko buhun gero to a ce duk wannan kuma shi kenan an kare kenan kana da shi misali kana da bunan shinkafa sun fi talatin amma ka saba da guda biyu ko uku misali me za ka yi da shi ramadan ya wuce daga cikin abin da muka koya a ramadan baiwa marayu kayan sallah akwai masu yin wannan yawan su yi kayan sallah a ba marayu rayuwa sai ramadan ba yi babban sallah na tahowa ka yi wannan abu ka gama raya wancan malam ya taɓa mu labari cewa wani mutum da babban sallah ta karatu sai je kara ya sayo rago da za a yanka a gidan shi a matsayin ragon layya amma sai ce da ɗaya daga cikin masu rago Allah ɗauki wani ragon ka kai min gidana kai mai kai rago da ya zo sai ga gidan makwabta saboda kwatancen da aka yi mai bai fahimta da ke wuce mai gida yana dawowa sai ƴaƴan suka ce baba ina ragon mu ba sai yana da ragon layya sai shi ba kawo ba ne shi ba kawo ba gashi na ya kai gidan makwabtanmu makwabtan kuma ashe ubansu ya mutu daga daga ba fi kan sati ko sati biyu ba yara suna ganin rago suka fara kuma zunduma masa addu'a Allah saka mu alhaji ya san baba ya mutu ya taimaka mana rago mutumin na yaji shuru ana ta mai addu'an kirki ƴaƴa kuma suna baba a damar da ragon mu in kai ne tsakaninka da Allah za ka yi ina tambayar ku in kai ne za ka je ka karɓe ragon marayu ne kuskure aka yi suna maka addu'a in kai ne za ka yi sai ce da 'ya'yan shi ba ku da hankali ne ku ji addu'ar da yake ubanku ba ni ke ubansu ya rasu abu ne mai sauƙi kuma ku zama kamar su na tafi na ka gami kamun saƙoƙi sai ce tun da Allah bai hana ni ba na bar musu ragon barin da in sayo wani Allahu akbar sai suka ce yana zuwa kara inda ake sai da ragon ina mai ragon nan sai zo da sauri ba na ɗaya ya ce to dama kai ne ka fara taya min ragona kuma ka ɗauki ɗayan na baka sadaka ba sai ka biya ba ilaha illallah sai ce abin ka sani ba ai ragunan sun fi wannan yawa na taho sai aka yi haɗar mota duk suka mutu waɗannan ne Allah ya bar min su sai ne ma Allah alwashi duk wanda ya zo fara tayawa zan ba shi ɗaya kyauta kaga bai fi san wani da aka tayawa a gida ba وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون كما رأيو متنتا سو to wannan ciyar da marayu da kulawa da su a ramadan an yafi a kirga to sai a bari ku a ci gaba ce daga cikin abin da muka samu a ramadan majalisan tafsiri na cika makin adadin masu cika majalisan tafsiri a kano da ko'ina a najeriya mu ta arewa ka san ba kamar yanzu ba ne ba don kai ba ne malam aka zo a'a mutuncin watan ne kawai da kwarjinin shi of course da kuma kila tasirin shi mai karantarwa to in ramadan ya wuce sai a ɗora mana in kana son nasara a rayuwa kana bukata abu biyar ka gano abin da kake so kai sannan ka ɗau mataki sannan ka ɗore karka tsaya sannan ka kyautata aiki sannan ka gyara niyya tahdidul hadaf al-mubadara al-muwasala wal mutaba'a itqanul amal ikhlasun niyya to da aikin da muka faro a ramadan mu ci gaba da muwasala shi muke kira sustainability abin ya dore kada tsaya kuna fahimta ta sai kalmomi kusan na ƙarshe daga cikin darussan da ramadan ya ba mu tsoron allah tawadu me yasa muka ce tawadu saboda da mai kudi da talaka duk Allah daidaita su wajen jin yunwa ɗa haka ne inda shi mai kudin yana tsoron Allah ba zai je ya ɓoye ci abinci ba la yadda talaka ke jin yunwa kai maka jin yunwa kenan an sa ku a bai ɗaya zai koya maka tawago ramadan ya karantar da mu wannan to da ka takawa da rikon amana da takaita buri game da rayuwa a duniyan da mai karewa ce can ba ta da tabbas wallahi duniya ba ta da daɗi sai ta ɗaga ka in ka girman kai sai ta yadda kai ba mai dawo ma bace sana'a ku yi haƙuri da mutunta makwabta baya da ruwa kuma bukata amma ka zo kana burin lahira ba ka aiki na yan lahira ka zo kana la'antar shedan a fili da ka je ɗaki ba kowa ka zama aboki zai kana allah wadon shedan sai ka shiga ɗaki ba mai ganin ka kulle ƙofa ka dinga aikin shi kai ka san kayan da kanka wallahi wadda kai ne allah ka rufa mana asiri allah ka dinga burin ka dore bayan gidanka biyu ne akwai gida na farko na ban ƙasa shine a duniya gidanka na biyu kabarinki wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun surat 30 kenan aya 40 suratul ar-rum ibn kathir yace yamhadun wanda ya aikin kirki wal yana makansa shimfiɗa a kabari ne duk mutum a duniya gidan shi biyu ne suka ce ɗaya gidan aban ƙasa yake shi ne gidanka da shagonka da rufarka gidan farko ke amma ba shi da dahir wannan gidan ka gina ka kera naka ne ɗan ƙaramin lokaci na magada ne amma gidan da ba a gadon shi ne ƙabar sai malam ya ce to me yasa ba ma gyara gidan lahira sai gidan duniya na ba da misali jiya a kutuba kaddara mutum ne yana aiki a lagos yana da gida biyu ɗaya gidan shi a bauchi ɗaya gidan shi a dutse jami'u sai gyara gidan bauchi duk abin da ake bukata na alato ya kai gidan bauchi amma gidan dutse sai bashi kawai daga kyankyasai sai ciyayi in yi zo hutu arewa daga lagos a ganin ku wani gari zai shi na? saboda me cikin cikin haka muke da lahira muna tsoronta ne saboda ba mu gyara kabarin mu kuma da sai dahi kuma kabari ba ruwanta da malantarka ba ruwan shi ko yaran talala matsala shi ta lokaci ko almajiransu yan uwa masu girma bayan ramadan sai me ga abin da ya kamata daga ƙarshe ina so ɗayanku wani alaran mai karanto mini aya ta 177 a cikin sura mai lamba biyu inda Allah ya ambaci mafita guda goma laisal birra an tuwallo wa zai karanto min to aramata zai
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وفي الرقاب و- وفي الرقاب وابن السبيل وقام والس- الصلاة وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا na'am والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس jamil أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون barakallahu fikum da wannan zan karkar wannan majalisi nan Allah ta'ala ya ce laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billah abu guda goma Allah ya bayar albirru nagarta ba a samun ta cikin komai sai waɗannan abu guda goma da ya ambata laisal birra an tuwallu wujuhakum waye ba albirru bane dan kun kalli gabas a sallah na'am alama ce ta takawar hakikanin albir walakin albirra hakikanin albir man amana billah wanda ya imani da Allah abu guda goma Allah ya ambata sai me wal yawmil akhir da ranar lahira dan tana zuwa amantu anna al akhira ya- la budda yawmun atiya lahira ke ranar ƙarshe an tafi ba dawowa ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة نأخذ كده suka imani da mala'iku ba ka ganin su ba na ganin su sai dai ranar barin duniya mutum zai kallon da bai taba gani ba Allah ka samu ga alkhairi ya rabu قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون سورة من لما ثلاثة النبي السجدة ولا من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب na hudu kenan ko albirra na cikin wanda ya imani da Allah ranar lafira mala'iku da kuma alkitab littafi na biyar wannabiyin da annabawa biyar kenan ko sai ce mai wa'atal mala na nawa kenan na nawa kenan ƙarƙashin na shidan kuma sai ba da 'ya'ya وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والصائلين وفي الرقاب بعد دوكيا ga waɗannan mutane guda shida sai ya koma sai ce wa aqama salat na bakwai kenan ko ya tsaye da sallah wa me kuma wa ata zakat na takwas ke bada zakka zakka ana bada ita daga abu guda nawa ne kudi amfanin gona dabbobi baramu kadara خلاص ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والصائلين وفي الرقاء وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفن بأهلهم إذا آهدوا نو كينان ترى ترى ما سؤال القوري سنة تكاوى wani zan baka waya to sai ka cika wancan mun yi ba wanda zan nema da aure sai ke kai ma an yi an kulle ba kowa kofa sai kai to ku cika alƙawari ma kada abin duniya sa a tara a tara magana ya mutunci waya haka wasabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hina al-ba's guda goma kenan masu haƙuri fil ba'sa cikin kunci suka ce lokacin yaki wadarra da cututtuka wahinal ba'as da lokacin takura sai ce mai ula'ika allazina sadaqu wa ula'ika humul muhtadu bakara kenan aya 177 kaga karshe yayi maka rambul da dajiya na menene bayan ramadan wannan shine a takeice sakona zuwa gare mu yan uwa musulmi gaba daya ina roƙon Allah cikin rahamar shi da baiwan shi da kyautan shi ya Allah ya Allah yadda muka taru mu bayan ka ne ya Allah duk muna da bukatu Allah ka biya mana ya Allah duk abin da muke tsoro Allah ka aje mana matasan mu Allah ya ƙara muku albarka yara masu tasowa Allah albarkacin rayuwarku shugabancin wannan masallaci Allah ya ƙara mai albarka shugaban masallacin Allah waye shugaban ni ne fa Baraka yawa zaka nema kai na addu'a ne ko ba laifi bane to Allah ya kara min albarka gaba daya kai da tijo alibu hago Allah ya kara albarka ya sa mu dace subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh